mahalli ya fara wannan littafi Allah ya masa rasuwa jalaluddin suyuti ɗalibinsa ne sai zo isar da ya karasa littafi ya faɗa cewa littafi ne wanda shi bai saba rubuta ƙananan littattafai ma'ana muhtasa amma da yake malamin shi na yayi sai kokari ya cika mishi wannan littafi an gane ko shi yasa ake kiran shi jalalaini da jalalu da jalalu guda biyu an haɗa ba sunan wani mutum na ba jalalaini aya ta nawa ce to Allah ce wasta'inu an gane ko ku nemi cin nasara utlubul ma'una ku nemi taimako kenan ala umurikum akan al'amuranku bis sabri da hankuri alhabsu lin nafsi ala ma takrahu mutun ya daure rayuwarsa akan abin da take kyama an gane ko rayuwa tana son samu ba ta son rashi ga abu kana son shi ka bar shi don Allah an gane ko ga abu baka son shi ka yi shi don Allah an gane ko shi yasa as-sabru ala al-awamir as-sabru ala an-nawahi as-sabru ala qada'illah Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya an gane ko to alama takrahu amma sai an ƙara ibtigha'a mardatillah wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim ku nemi cin taimakon Allah da hakuri kenan was-salati da sallah afradaha bi-dhikri na Allah ya kebance sallah da ambato ta'ziman li sha'aniha saboda girmama al'amarinta domin duk al'amari yana buƙatar hakuri sai dai ya zama to hakurin nan mai yawa ko dan kadan وفي الحديث أتيم حديثي كان صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دا أمين الله ستبتا أغريش كان يا كسن إذا حزبه أمر إذا من الأمر يداميش كوبا هكبا بادر إلى الصلاة سي يقو قاوي ينسل أبو داود يا فتر دولنا حديث حديثي لكم ما لم يسون إنغان تدش شينا ما مسو أبن سون كتي أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود imamu ahmad ya fitar da shi cikin musulun dashi da abu dawud mun gane ko waƙila waɗansu malamai sun kace alkhitabu lil yahudi wanga magana da an ce wasta'ilu bi sawrusula magana ce wanda an yi ta ne ga yahudawa an gane ko lamma aqahum anil imani lokacin da aqahum abinda ya hana su an gane ko anil imani daga abin nan ne daga awwaka yu'awwiqu ta'wiqan aqa ya'uqu abin da ya hana abin da ya hana su ya kange su daga yin imani asharahu asharahu hadama son ci son tara abin duniya kiya asharahu ba asharhu na ba da hakarin wa hubbur riyasati da son shugabanci dama duk abin da ga halaka mallami ke son tara kwaɗan duniya kuɗi ba su ko masu kuɗi kuɗi ba su ishe su ba balle mallami daga kwaɗan abu ga mai su kuɗi son shugabanci yana halaka mallami ba mallami ba kaɗai duk mutumin da ke son girma yanzu na yana halaka munafukai sun kewa shi su amsha duk abin da ya samu kuma bai samu girma umiru bi sabri an umurce su da haƙuri wa huwa sawm shine azumi li annahu yuksiru shahwa domin yana karya shahwa ko ba haka ba asharu wanda kusa rufin yawan cin abinci mutum ya cika ciki ta shi ko asawmu ai junna ne ko wassalatu kuma an umurce su abi wassalati an umurce su da sallah li'annaha turithul khushu'a domin tana gadar da kankan da kai wa tanfil kibr tana kore alkibr girman kai an ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar amma ba ko ce irin sallah ba banda koton kurciya sallah irin wanda Allah ya ce ayi da muna yin sallah irin ta gaskiya da ta cece mu da abubuwa amma sallar arwallan ba a iya ba wasu tsarkin ma wani bai iya ba wani kan janaba wani bai iya ba sannan yan an zo ta minti biyu ta aka yi shafshafa a yi a ƙari wani limami an kaci suna yin tarawihi in ya ƙare sallar isha'i sai ce to shirya raka a goma na ghairil maghdubi alaihim waladdallin mudahammata ne Allahu akbar raka'a ta biyu mudahammata ne Allah mudahammata ne sai an kasa sai mallam mai mudahammata ne har da ayan ma shi jamaddul lazim ya ce mudahammata ki ko wani raka'a goma da summa nazar shi kai gairil maghdubi alaihim wala dhalin thumma na wallahu dole na sai kai sallar in baka da dama Allah bai ci istawa ba farilla shi ko wani mallami ban wa dangane da shi ku gairil maghdubi alaihim wala dallin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un raka a goma da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa malaman ana ta kalifinsu akwai mallan rainbow akwai mallan express akwai mallan shop shop duk waɗanda ba sun sha wahala sallah da kai goma ba su da kyau kai biyu masu kyau ka ta gida kai zaman ka me ya matsala ɗin wani malami da aka ba mu labarin shi shi kuma in yi sallar isha ya ƙari da babban riga shi ka zuwa in ya zo ya sallar isha ya ƙari shi na da kusa in za a taya in za a taya tarawihi sai ya cire babban riga shi sarkar ko da aka ƙara sallah kowa na huci kamar an koro su da huci ko da aka ƙara sallah kowa huci ɗaya shi kai haba ma sai ka ce sallah tana da janibi na jiki ru'i sujada kuma tana da janibi na ruhi kadiba cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir da taslimi ka annaka tarana shaykh nasiruddin albani ke cewa karshen littafin babu wani dalili wanda ya bambanta mace da namiji cikin wani aiki in ba an samu dalili khas ba duk abin da an kan umurce mijin umurce miji ya ƙara da cewa kuma sallah tana da kote na ruhi shine mi an ka karanta raka'a nawa an ka yi shin ka karanta cikin natsuwa duka wannan an watsar da shi ruhin ibada da yawa duk ruhin ibada mun nisance shi shakliyat ne yanzu yadda mu cikin al'amuran mu ba na duniya shakliyat abinda dai za a yi a duniya ta gani ko mutane su gani shikenan a yi a wace yan jarida sun ɗauki hoto a wace kwasa ne amma ci gaban aikin ina bai dame mu ba ruhin ibada bai dame mu ba ikhlasi cikin ibada bai dame mu ba kyautata aiki ana son itqan inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum ahadan Yutikina.
itqani babu itqani kasashen mu wallahi ko tura sun bar mu kadai bakin cikin da muke tare da shi da hasada da neman juna da sharri da rashin son iyawa da son kai wallahi shi kadai shi na halaka mu ko tura ba su taba mu ba a bar mu ɗai wa junanmu gida guda an kasa taimakon juna balle unguwa da jiha balle kasa kudai da muna renin wayo mai jama'a gida guda ma uwa ɗaya uba ɗaya ne ba a taimaka mu juna an kasa samun haɗin kai cikin gida guda ƴaƴan mutum guda kuma ƴaƴan mace guda to ya za a samu idan akwai mata biyu ya za a samu a unguwa ya za a samu a family ya za a samu a ƙasa a unguwa bai yi jama'a cututtukan mu ma sun ishe mu bala'i duk mai kokari ya kawo alkhairi cikin al'umma shi ne ake kokarin a kai shi ƙasa a huta su ko ture mai ilimi ko ba nasu na ba ɗauke shi da suka yi ya kai ƙasashen su ba mu iya ci gaba da irin wannan tunani su suna da siyasatu istiqtabin nabihin shine a kalato a ciro an kane a tattaro masana lokacin da yakin duniya na biyu ya ƙare amerika ta hito da, da yamma rasha ta hito da gabas almanya an ka raba ta biyu da yaƙi ya ƙare duk ma'ilimtan jamus manya-manyan ma'ilimta na makamai rasha duk inda ta mamaye ta kwashe ta yi can da su amurka ita kuma ta kwashe sauran saboda suna da mutane ma'ilimta saboda su ma'ilimta na suka yi mu ko muna da siyasatu ta haribin na bihina mu kore su ko mu kashe su ya za mu ci gaba da irin waɗannan tunani wanda ya yi amfurkin ga gashi nan golf da muke amfani da shi mutum guda na Allah ba shi tunani ya kirkiro shi yanzu ba gidansu shi ya mutu kuma ba gidansu ɗaya ake amfani shi yanzu miliyarorin mutane suke amfani da wannan ka yi tunanin abin da zai kai al'umma gaba ba abin da zai rugusa kowa ba Allah ya kyauta wa inna ha ita sallan na ai as-salatu la kabiratun tana da nauyi taqilatun kamar da zo asqalu salati ala al-munafiqin salatu al-isha'i wa salatu subh ko illa ala al-khashi'in sai ga mutanen da suke masu kankan da kai as-sakidina ila ta'a waɗanda sun karkata zuwa ga da'a Allah ko sun natsu ga da'ar Allah mu ƙara aya guda sai mu abin nan alladhina yazunnuna sune waɗanda yuqinuna sun tabbatar da annahum mulaqu rabbihim za su haɗu da Allah bil ba'thi ta fuskar tayar da su sun san Allah zai tayar da su wa annahum ilayhi raji'un sun san ga Allah ne kawai za su koma fil akhirati ranar tashin alkiyama fa yujazihim Allah zai saka kanka su mu dan dibi abubuwan da mun ka saba wasta'inu bis sabri umurnina akan umurni an ce wa aqimus salata wa atuz zakata ko ba ka nan bane sai an ka bi an ka gitto da ata amuru da nasu bil birri wa tansawna anfusakum saboda abinda suka kasance suna yi da ƴan uwansu na umarta su da alkhairi su ba sa aikata an gane ko to sai aka ci gaba da umarnin su wasta'inu wasu sun ce nan yahudawa ake nufi wasu sun ce musulmi ake nufi duk dai duk ba yahudin da azzamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka aya ta shafe shi in bai yi imani ba to shi fara da imani da tauhidi sannan kuma shi sannan kuma ya sallah الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلمين كاسن ce ba su sallah ba su ce ba a'a ba su imani da ta sharka ba duka sun kwadle fukan su dan haka dai in mun ce musulmi yahudawa ake nufi an gane ko to kuma musulmi duk abin da yazo cikin alqur'ani in dai mai kyau ne ko da kafiri an ka umurta da shi to kai ma umurce ka da shi laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab in mutane ne gari kai koyi da su in shari na ka nisance shi in kun munce musulmi ake rufe to su ma yahuda sun shigo ciki don qur'anin namu ne gaba daya mun fahimci wannan ko kenan alaka tsakanin aya da aya umurni ne da umurni hankuri was salati da sallah na as-sala sai ka fahimci wani abu alif wal lamun ta in an ce sallah ce ta farilla sai zaman to al ahadiyya ce sallolin da aka san ana yi guda biyar in kuma muka ce al jinsiyya ce to sallar farilla da nafila duk sun shiga ciki bale da sun kafa hujja da idza hadabahu amrun badar ila salati da nafila ake nufi kinan sai zaman to salloli na farilla da nafila sai ta zan al jinsiyya ko ba kana bane al al tana iya daukar ma'ana hiye da goma ka kuma cikin mughnil labib an kutubil a'arib babi na al ka kuma anan nota ke dauka ga kace duk inda ka gane ta ka bata wasara guda aka muka sannan na an nuna cewa as-sabr hankuri wasu salatu da sallah an kuriya daga cikin abubuwan da ana ba mutum lada ba tare da alisafa ba kiyama ya Allah ya baka shi ko baka nan bane inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab da shi da azumi na shi ma an ce ba a iyakance lada kullu amalin libni adam illa as-sawm fa innahu li wa ana bihi a cikin hadithul qudsi to sannan kaga abin da ya halaka malaman yahudawa son abin duniya da ci da tara dukiya da kuma son shugabanci kuma su da ke halaka mutane ko a wannan zamani da mallaman yahuda da ba mallaman yahuda da aka ba da mallaman musulunci su sun kafi cancanta ku da kamata ku jagoranci mutane zuwa ga ku jagoranci mutane zuwa ga addini idan ya zama to kun yi koyi da malaman yahuda kenan babu nasara shi yasa sai al'amarin hijabi a rasa wanne ne za a kama tunda su yahudawa abin da ya hana musu su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kare dukiyarsu kuɗin da za su samu ga magoya bayansu da samun abincin da za a ci a ƙoshi a yi liyafa da kuma son shugabanci suna ganin in sun bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun koma ƙasa shi yasa da yawan masu girman ka suke halaka in ka fi malamai wallahi wallahi ba kankan da kai na kai ga malamai ba Allah na kafi shi malam ce mana kai Allah ya ce kaza manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaza in dai malami ne na Allah in Qur'ani aya ta tabbata hadisi ya tabbata ma'ana tabbata abin nan ta inganta billahi alladhi in kai aiki wallahi ba malan kai ba aiki ba wallahi Allah kai ba mallan bai da aljanna bai da wuta da kai da shi ko aljanna shike ne ba kashe dan shaudare ka shi yasa kada ka sa tsammanin malamai na in kai da'a wallahi kan kana kai ba inna Allah ghaniyun 'anil alamin wallahi Allah ya wadatu da abin kuma malamai da suka cewa ayi kaza su ma dole na wajibin su su yi ba wai su ce ba ayi su su koma baya in ka kiyin abin da an ka murce ka kai ba jahannama za ka kun ji malamin da za a zo ranar tashi alkiyama shi na juyawa da hanjin shi sun zubike abin ga fatan dalika aktabu huko yawa aktabu batni hanjin shi za su zubi azabar da yake sha sai in mutum zo suna kallon shi suna mamaki ina ba ta mafi ce to kai mallaka kana ka ga yace muku in nice ku ni ban yi kuma yana da ikon da zai yi in nice ku bari ban bari kuma ba ci da shi an kai babu wani abu mane kawai je aikata haka wannan zancen kaza kaza kaza kaza kowa ya tashi aiki babu wanda an ka ɗauki ma aiki kowa bawan Allah ne annabawa su sun fi kowa kima da daraja su hawa hayin da ta aka yi musu amma su su ga shiga wajen aiki in yakin na in mamina na kana ganin su shiga amma kai ga ce mutane su yi kai goma baya gidan ba addini ka kai ba wayo na kai mutane za ka gane kuranka sannan akwai wani abu hankuri kun san munan hankuri kala kala na akwai hankuri wajibi akwai hankuri mustahabbi ko mubah akwai hankuri mandubi akwai hankuri haramun akwai hankuri makaruhi akwai hankurin da haramun ne don muna da an ce hankuri sai a ce ai ba hankuri yana da kyau mm kuma cikin littafai zaka malamai sun kasa hankuri gida biyar amma wanda nake so in ba ku hankuri wanda a haram da na san yanzu shine ko ka son hijiya ko ba ka nan bane wallahi wannan hankuri in kai shi jahannama zaka wallahi kaji na ce wallahi wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna ami alaiha alarma in mutum ga hankuri na zashi jana aha ka ba da amsa wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum kai in ka yi hankuri kan sabon Allah wallahi ka halaka jahannama zaka in kuma abu makaruhi na kai hankuri kan shi to kuma makaruhi na dan haka dole na hankuri kan ibada ya hammi ya zan wajibi domin Allah ya wajabta maka ibada ka je can ka dibi littattafai wallahi ku bar ba waɗin maganganu saboda yanzu ana na ana jiran ka waɗin magana ba ƙarshen ta ka tana buƙatar ɗan bayani ba ma kuskure na kai ba wani zai zo ya ce ka yi kuskure shi yasa ku san mi kuke faɗa kuma ku san kuna riƙe da dalili wanda in kun faɗa ba yadda za a yi ayat qur'ani ta ga tarina sai sara na'am
wa innaha ita sallan nan akwai maganganu da dama me yasa bai ce wa innahuma ba ya faɗi abu biyu wasta'inu bis sabri was salasati wa inna saboda kanta ne zai magana wasu ka ce a'a wa innaha damiri shi na komawa ne zuwa ga haƙurin da sallah al-mafkuratu abinda an ka ambata maka domin wani lokaci zai ka abuwa da dama sai shi musu ishara zuwa ga abubuwa ya halifuna billahi lakum li yurdukum wallahu wa rasuluhu a haqqu an yurduhu bai ce an yurduhu ma ba wasu sun kace saboda da yarda Allah da yarda manzo sallallahu alaihi wasallam tare take nan ma wasu sun kace a'a saboda da sallar da hankulin tare suke don ba a yin sallar a kiyaye ta in babu hakuri shi yasa sai ce wa inna wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha bai ce ilayhi ba akwai su walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha bai ce wala yunfiqunahuma ba wasu sun ce abin ya koma zuwa ga al-mazkurat wasu sun ce a'a saboda tare da juna suke wasu sun kace litaglib wasu sun kace a'a gudan da ya dauka babi ne mai yawa illa alal khashi'in sai ga masu yin tsoro Allah sai ce alladina nuna annahum mulaqu rabbihim nan mi azzanna zato masu imani da to za su yi za su haɗu da Allah eh tabbat to wani malami ya littafi sunansa al-attab ka neme shi cikin larabci fil lugha kalima ta tana bada ma'ana biyu cikin shiyon juna zanna zato zanna kuma tabbat masu imani Allah ce alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim a ce mutun ya imani ko a ce shi zaton zai haɗu da Allah kafiri ne ke zato wa idha qila inna wa'da Allahi inna wa'da Allahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri masa'a in nadhunnu illa dhanna suke cewa annabi yusuf da yayin fassarar mafarki yace qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma bayan yace an hukumta kuma a ce zato shike yi abu ne da at-tabbas inni dhanantu anni mulaqin hisabiya inji mumini shina zato ne zai hadin hisabin shi koko yayi tabbas tabbas ne al-addad as-sunan fi al-lugha wallahi ka nemi littafin da ka karanta shi kaga kalmomin da suna bada ma'anar kishiyoyin juna na manta wanda ya rubuta littafin amma dai na taɓa littafin kamar karanta littafin kamar shekara 2006 ne ko 2007 ne na manta da karanta littafin
ambari eh ambari wallahi na manta shi dai al'adad fil lugha littafi ne dai wanda yake bada kishiyoyin juna alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim bil ba'th za su haɗu da Allah nan mawdu'i ne na alqur'ani ya za a haɗu da Allah mu'minai akwai da za su haɗu da Allah kafirai akwai da za su haɗu da Allah ayoyi za su yi bayani yadda za a haɗu da Allah kiyama sifofin waɗanda ba su yarda da za a haɗu da Allah ba a nan duniya da sifofin waɗanda sun kai da za a haɗu da Allah a duniya a ina ne za a haɗu da ubangiji ta yaya ne za a haɗu a yabar makanshi sanin abubuwa a ayyukan kiyama don me za a haɗu da Allah don hisabi ka ka haɗa mawdu'i wa annahum ilayhi raji'un ga Allah za su koma ilayhi an yi taqdim wa ta'khir da an nuna maka ba ga wani Allah ba bai yiwa a koma zuwa ga wani in ba ga Allah ba ko ba ka nan bane mas'ala ta karshe yan uwa sai munasaba tsakanin aya da aya da yace illa alal khashi'in sai ce alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wannan shine ake kira tafsirul qur'ani bil qur'an al muttasil kusan tafsirul qur'ani bil qur'an kuna ji ko kala biyu ne akwai tafsirul qur'ani bil qur'an al muttasil akwai al munfasil al muttasil shine wanda aya ta zo ta fassara wata aya kai tsaye wanda galibi ana samun shi ne cikin ismul mausul kuma ana samun shi ne bayan tambaya wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a kaga ya fassara shi bayan tambaya ko kuma bayan ismul mausul galibi wani dalibi in ban manta ba ko wani dan uwa ko malami yayi cire duk inda tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil yazo a cikin majalla ta jami'al islamiyya bil madinatul munawwara amma ba rike adadin ba al muhimmu dai zaka gane shi ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب kaga sai fassara abinda ake nuna almuttaqina kai tsaye muttasil kenan to akwai almunfasil almunfasil shine wanda rarrabe suke to imma munfasil fi nafsi sura wa imma fi ghairiha yana yiwa aya da ta fassara ta aya tana cikin surat amma ba wuri guda suke tunda munfasil ne misali da ya ce hudan lil muttaqina alqur'ani shiriya ne ga masu yin tsoron Allah can cikin bakara ya taɓa fassara su laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa as-sabil was sa'ila fi riqabi wa qama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun muttaquna kaga yanzu ya kawo su masu jin tsoron Allah cikakken jin tsoron Allah kuma sai fassara masu jin tsoron Allah kaga muttasil ne a cikin mi a cikin sura a cikin Ali Ibrahim kuma sai fassara kaga ba cikin sura bane wasari uku sari uku kirawoyi guda biyu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin ga sifofin su da ayyukan su alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibin al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wal ladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin da wawu an kabuti kuma babu wawon ko ne ma ajirul amin kamar an fali da hajji an gane ko wa in tawallaw fa'lamu anna allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir kaga babu fa'un cikin kuma suratul hajj fa ni'mal maula wa ni'man nasir arabobi wasu da qur'ani in mun yi kuskure ko tuna mun sai abu na karshe mas'ala ce mai muhimmanci zan gaya muku ita game da abin da ya shafi waɗancan littattafai guda biyu da muqaddima ta adwa'ul bayan da kuma al-mukhtasar fi ilmi sarf muna son ne yan uwa su samu usulul ulum ulumul ala in babu su karatu bai da kyau to shi yasa kowane ilimi da usulul fiqh da usulul tafsir galibi usulul hadith za mu bar shi har zuwa gaba tun da dama yan uwa suna karatun littafin usulul hadith irin tafsir mustalahul hadith na tahan da manzumatul baiquniya da nukhbatul fikr da sauransu amma waɗanda za mu sa su gaba saboda galibi ba a cika karatun su ba na ɗai ke na biyu wasu yan uwa ba su samu ba araran ma sai su rubuto sunayensu mu gani yadda za a yi in Allah ya hore sai a samu a samu musu littafan nan guda biyu akwai wasu yan uwa da sun ka nuna cewa tana yiwa yan adadin an ka san adadin tana yiwa a san adadin wanda ya san bai samu ba sai ya bada sunayen shi ko ya turo sunayen shi can gare ka a wasa ta whatsapp sai a san adadin su sai a samu a gaida za a samu musu littattafan sai zaman to sarfu ya shigo kuma in Allah ya sa sarfu ya kare muna son akwai wani littafi sunansa al-balaghatul wadiha ba karatun shi zamu yi ba amma ka'idodin shi da misallan da ya kawo su zamu cire an gane ko sai mu yi bayani kansu ma'ana mu zo inda ya bayanin ka'ida mu kawo amsila da ka'ida da sharhi da ka'ida su ne za mu yi amfani da su wannan littafin ya kamata a ce mun karance shi saboda ɗalibin ilimi ya san qawaidul balaghiya in ka kare shi sai ka nemi jawahirul balagha na alhashi mun gane wannan ko saboda usulul ulum muke son kowane fanni eh, yan uwa su samu eh, abin da aka kama kuma su littafan in an kawo su za mu ga yadda za a yi ko da ka'ida guda ake ɗauka musamman shi ilmu sarfa bai da wani wahala ko da ka'ida guda ce za mu ɗauka minti biyar biyar da shi da wannan mukaddima mu rinka ba su minti biyar biyar ba matsala mun gane ko abu na ƙarshe sai wata matsala mai muhimmanci shine tafsirul qur'ani bil qur'ani ku riki mun faɗi akwai al-muttasil akwai al-munfasil to akwai abinda ko da yanzu za a baka aya dan nan zaune an ka ce kai tafsirin ta in ka ɗauki waɗancan ka'idodin nan guda shida da na gaya muku da man da ma ko ba ka nan bane na da aina da mata da kaifa da limaza to abu uku kake abu hudu kake bukata akwai abin da malamai suke kira mu'tamadur rabt akwai wani ustaz eh, doktor ina ganin menene badawi na saudiya ya kawo shi mu'tamadur rabt in an ce mu'tamadur rabt yadda za ka yi ka hada alaka tsakanin aya da aya abin da ke hada alaka tsakanin aya da aya ku riƙe imma allaf lafazi imma al-ma'ana ma'ana saboda lafazin yana iya zuwa ba ɗaya ba amma ma'ana imma kuma al-qissa imma al-hukum hukumci an gane ko ko kuma imma malamai sun ƙara da al-mawdu shine mawdu'i to yanzu abin da nake so da ku, yanzu nan muna zama wurin ga an bani wata aya an ce in fassara ta da na duba in dibi lafazinta da sauran irin lafazin da sun ka zo cikin alkur'ani sai in kalli siyakin su yadda zan iya hada su yanzu mun dauki kalma ta almuttaqina ko hudan lil muttaqina ko to kalma ta taqwa wuri ne ta zo cikin alkur'ani kaga suna da yawa sai kai tartibin su yadda za a fahimta su imma alma'na wani lokacin ma'ana ce za ta hada amma lafazin ba guda bane kalima ta za a kora kafirai yau mana hasurul muttaqina ila rahmani wa nasuqul mujrimina ila jahannama kun gana an an hade da za a kora su ko su kuma minne za a raka su tunda za mu ce raka su tunda ba kora su da ai to akwai ayoyi cikin misali cikin suratul zumar Allah ya ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati sannan wasiqal ladina kafaru ila jahannama to kaga kalima ta saqa da hashara ba dai bane amma ma'anarsu ce ta zo ta hada su kun gane ko abu na uku sai alƙissa ƙissa ƙissa annabi musa da ta annabi musa inda ta zo cikin alƙur'ani sai ka haɗa ta abinda malaman usulun tafsir suke kira al-ijmal wa tafsir wani wuri sai zama to abu an zo da shi dunkulo bi an fayyace shi to hankalta ƙissa gaba ɗaya shi zai saka fahimce ta musamman kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadl samar ra'i a cikin al-hashdul fanni can karshe ya kawo irin wannan dirasa amma shi balaghiyan na malaman tafsiri kuma yadda za a cire wani abu can a ƙara wani abu na a ƙara wani abu babu lokacin da zan kawo muku shi kun fahimta ko misalin da zan baku misali kamar sanda annabi Musa wani wuri an kira ta hayya fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a to kuma can sai an kasafta ta ka annaha jannun jannun kuma babban mi maciji kuma da ya zo gaban fir'auna sai an kace fa alqaha fa idha hiya thu'banun mubin to babban maciji wani sai san amana ai duk babu wani kawai dai an kawo su na a akwai dalilin da yasa an ka bambanta lafazin hayya lokacin da an kace annabi Musa ya jefa ta tana matsayin hayya saboda nan mu'jiza ce ake son a ba annabi Musa ba tsoratar da shi ake son a yi ba ka annaha jannun tana kama da aljani nan ma'ana wajen harkar da take yi motsin da take yi kamar babban maciji ma'ana surar jikinta ba ta kai inda za ta ba da tsoro birnin ya ji tsoronta duk da ke tana da girma tunda aljani yana iya transforme ya kuma mi ya kuma maciji amma ba dole bane kuma babban maciji da ya zo gaban fir'auna ana buƙatar fir'auna ya ji tsoro ko ba shi ba fa idza hiya thubanun mubin Allahu akbar
to kun ga kalma ta hayya da thuban misali nan kissa za ta hada mu su kissa annabi Musa ko ko in ka karama sai kai muqarana kissa annabi Musa da ta manzo sallallahu alaihi wa sallam inda sun kai kamancece na da inda sun kararraba ina fata kuna fahimta ta to sai al-hukm hukumci zaka iske wata ayoyin daban ko da lafazin su ya bambanta amma hukumci zai hada maka su hukumci ko na aqida ko hukumci na fiqh yanzu misali ina so in yi bincike kan rantsuwa wani wuri Allah ya ka rantsuwa al-ayman la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum ko walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman ko aqadtumul ayman ko aqadtumul ayman sannan kuma la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum cikin bakara wacce kuma cikin ma'ida to kuma akwai zancen rantsuwa lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur ila ishi ma rantsuwa ne to kaga in ka zo wajen zancen rantsuwa wala ya atal ulul fadli minkum kaga nan ma zancen rantsuwa ne kaga sai ka tattaro ayoyin da sun ka zo da rantsuwa ka fitar da hukumce hukumcen su sannan da abin da za a yi ilhaƙin shi da rantsuwa kamar bakance annazuru in ka gada ma shi annazuru ka keɓance shi in ka gada ma ka ɗauki waɗanda ma'ana su ta haɗa su duk in kana tafsirin alkur'ani in kana son ka samu matsala ɗauki waɗanda abubuwa ko ka dibi lafu ko ka dibi ma'ana ko ka dibi kissa ko ka ɗauki hukum ko ka ɗauki almaudu dan nan za ka haɗa mudu'i sai ka ɗauki shidda waɗancan man ma aina mata mata kaifa limada wannan bayani ne mai muhimmanci da ya kamata in yi muku shi yasa ni gabatar da shi wallahu ta'ala alam to yan uwana ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallah khair